بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 25 ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da shida ga watan januware shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخيري in ba manta ba mala yana kan yi mana bayani dangane da aƙidan 'yan shi'a ta bada'u kamar yadda muka ji cewa bada'u danganta jahilci ne kai tsaye zuwa ga Allahu subhanahu wa ta'ala, wanda wannan a kusa ko a nesa bai dace musulmi ya danganta shigen irin wannan kalma ga Allah ba, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Da ita wannan aƙida muninta ya kai muni ba ɗan kaɗan ba, domin da abin da zai zama a nuna cewa Allah maɗaukin sarki wanda shi kowa da komi. yana tattare da wani yanayi na rashin sani da jahilci wannan abu gaskiya akwai cin mutunci na Allah subhanahu wata'ala bari ku ji ya kula tusi al-mulaqab indahu bi sheikh ta'ifa tusi wani hamshakin malami ne daga cikin malaman shi'a wanda ake malakabi da sheikh ta'ifa مؤللا ما جاء في كتبه من الروايات التي وقتت خروج المهدي yana ƙoƙarin kariya dangane da abubuwan da suka zo a cikin littattafansu da waɗannan littattafai suka zo suna bayyana hakikanin lokacin da mahadi zai bayyana. Kun gano wannan da kyau ku? Sun mafti dahu kadhibihim bi adami khurujihi sai aka waye gari ƙaryen 'yan shi'a ta bayyana sun kunyata sun sa ƙaryensu ta bayyana ƙarara sun kunyata sun sa ma mahadi lokacin bayyana lokaci ya yi shi kuma mahadi bai bayyana ba kun ga an samu matsala kenan ku mala yake cewa bi adam khurujihi fi zaman alladhi haddaduhu lokacin da suka haddade cewa lokaci kaza rana kaza ga watan kaza yana nan zai bayyana da yazo lokaci ya wuce bai bayyana ba kaga an kunyata kenan ko to sai tusi yace fal wajhu hadhihi fal wajhu fi hadhihi al akhbar yanda ya kamata a fuskanci waɗannan hadisai da waɗannan labarai nasu an taqula in sahhat annahu la yamtani'u an yakuna Allah ta'ala qada waqata hadha al amr to ko dai ya zama Allah maɗaukin sarki ba shi ne kai tsaye ya sa wancan lokacin ba fil auqatin lati zakartu cikin lokutan da aka ambata cewa mahadi zai bayyana falamma tajaddada ma tajaddada da yake Allah maɗaukin sarki ya sabunta abubuwa ta gayyaratil maslaha sai ya zamanto wata maslahan Allah ya kalla kuma sai ya canza waktadat akhirahu ila waqtin akhar sai yaga cewa kai a canza ma lokacin ba wannan ba wa kadhalika fi ma ba'du sai shi mahadin sai bayyana a wani lokaci wanda ba wannan ba kuma kenan Allah ya gane cewa lokacin bai dace ba sai me sai ya canza to ba dawo kenan kun gano wannan da ke ku kenan da bai san akwai matsala ba sai ya sa lokacin to amma daga baya da ya gano da matsala kaga da bai san da matsala ba daga baya gano matsala kaga sun nuna cewa Allah da ya jahilci matsalan kenan daga bawai sai ya santa muguwar aqidan bada'u kenan karanta littafin al-ghaiba shafi na 263 wa yaqulu tusi aidan musarrihan bima huwa azharu min hadha tusi yayi bayani bayanin da yafi kowane bayani bayyana fi nisbatihil jahala lillah da yazo yana bayyana kuma yana danganta jahilci ga Allah ta'ala Allahu an zalika malaci Allah ya fi karfin wannan abin da suke danganta mashi yace wa zakara sayyiduna al-murtada babban malamin mu murtada ya bayyana qaddasallahu ruhahu yace Allah ya tsarkake ran shi wajen akhar fi zalika al-bada yazo yana bayyana wasu bayanai na musamman dangane da wannan harka ta bada'u wa huwa an qala yace yumkin hamlu zalika ala haqiqatihi kai wancan bayanin za a fassara shi kai tsaye bi an yi qal a ce bada bi ma'ana annahu zahara lahu cewa abin ya bayyana ma Allah min al'amri dangane da al'amarin ma lam yakun zahiran lahu wanda da bai bayyana mashi ba kun gano wannan da kyau ko kaga bayani dan ladan laku da Allah bai san kaza ba kawai a daina wani boye boye ana wani tsoron mutane a kawai da ga abin da ya sani yanzu kuma sai ya san kishiyin shi kenan abin da ya sani yanzu a ɗazu bai da ilimin shi kun gano wannan shi ya ga kawai daina wani kwane-kwane kawai fito fili a yi magana wa bada lahu minan nahai malin ya kun zahirar lahu da Allah madaukin sarki bai hana abu ba amma daga baya da ilimi ya zo mai cewa abin nan akwai illa to shine sai ya hana li'annahu qabla huduthil amri malai ce domin kafin al'amarin ya faru a ce a yi wannan hai ko a ce a bari la ya kuna na zahirai ne, ta abin ba fito ƙarara ba, mudarakai ne, Allah bai riski abin ba, kun gano wannan da kyau ku? To sai da suka faru ne sai ya gano, kaga kenan wannan aƙida na tana dab da aƙidan mutazila kenan ko? Dan dama masharabin su ɗaya. Malai cewa inna ma ya alamu annahu ya amuru wa yanha. Sai dai kawai abin da fa'in shi suka ce Allah ya sani, shi ya san yana son ya ce a yi, kuma ya san yana so ya ce a bari fil mustaqbal a nan gaba amma kaunuhu amiran wa nahiyan fala yasihu an ya'lamuhu mala ya ce amma ya zamanto yayi umarni ko yayi hani ba ta yanda wani zai bude baki ya ce wai Allah ya san abin illa iza wujida al-amru wan nahi sai abinda za a yi umarnin ko hanin ya faru sannan ne sai yi umarnin sannan ne sai ya hana wajara zalika majaral wajhaini kenan yanzu abin yana da fuska biyu almazkurai ne fi kauli ta'ala wannan in an kalli faɗin Allah zai ƙara tabbatar da wannan da ya ce wala nabluwakum wa nabluwakum hatta wala nabluwannakum hatta na alamal mujahidina minkum Allah ya ce za mu jaraba ku har sai mun san suwaye masu da gaske daga cikin ku kun ga har sai mun sani kenan kafin jarabawan bai san me da gaske ba da ya jarraba ma in ba su aikin ba bai san me da gaske ba har sai yayi wai a haka suke fassara ayan mun gano wannan da kyau ko shi Allah da ya halitta gaba ɗaya ya ware wannan yace yan aljanna ne aikin yan aljanna za su ta yi har su mutu waɗannan yan wuta ne aikin yan wuta za su ta yi har su mutu haka fa Allah ya tsara kayan shi shi yasa sabai da suka suka ce ya manzon Allah to fa fimal amal me amfanin aiki da muke ba dare ba rana ce kule imalu kai ku aiki fa wa kullu musayyirun lima khulika lahu dukkanin wanda kaga yana wani aiki da bai mai wahala to an halice shi saboda wannan aikin ne in aikin kirki kake ta yi baka jin gajiya da kasala to Allah madaukin sarki yayi ka ne dan ka caba da wancan in ko kaga aikin banza ne bai baka wahala ko to ka tabbatar dan wancan ajin ne kai jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine jarabawan ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ce wani bulukun bil khairi wal bisharri wal khairi fitna Allah madaukin sarki yana cewa ku yi kaza ko ku bar kaza inda ya zama jarabawa kanku ba wai shi bai san wanda zai yi ko bai san wanda ba zai yi ba ko bai san matsayin ku ba ina fatan mun gano wannan da kyau sai su dauko falle ɗaya na Qur'ani sai zo su ta surutu su dauko aya ɗaya su makale su ta lilo akan ta ga asalin zahirin yanda al'amari yake ba za su kalla ba Mala ce bi an ta hamilahu ala annal murad hatta na alama jihadakun maujudan, har mun sa kuke wancan ne mu tantance wane ne zai yi ƙoƙarin, mu gani ƙoƙarin da gaske ne, kenan ƙoƙarin zai ko ba zai ba Allah bai sani ba. Wa inna ma ya alamu zalika ba a da husuli, sai in abin ya faru ne Allah yake sani. Haka zalikar ƙaunu fil bada, mala ce haka abin yake dangayen da bada'u wa haza wajhun hasanun jiddan da ya gama sai ya koma gefe ya yaba kan shi ce kai wannan bayani ya kai matuka wajen kyau ku karanta majma'ul bahraini lil tarihi juz'in farko shafi na 47 shi tabbatar da wannan jama'a kun gano wannan da ku yanzu wannan ya tabbata ana danganta jahilci ga Allah kai tsaye ko bai tabbata ba Allah shi sawwaka fatabayyana bi haza bayanun mu'taqadir rafida fillahi azza wa jal to wannan sai bayyana qarara dangane da aqidar rafida dangane da mahadici wa nisbatuhum al-jahala lahu da kuma danganta jahilci gare shi wa adami ilmin bil wa adama ilmihi bil awaqib kuma cewa wai Allah bai san abubuwan da za su kai su komo ba wal masalih da abubuwan da ya dace illa ba'da wuqu'iha wai sai abin ya faru ya sani wala azunnu anna ahadan min ahlil aql wal fahmi malai ce bayan da zai yi a ce a samu wani daga cikin masu hankali da fahimta ba da hazin nuqul bayan waɗannan bayanai da aka kawo a cikin littattafan shi'a al-muwaththaqa wanda kuka ji su da kansu malaman shi'a suka bayyana cewa malaman ma nagari ne malaman nagari ne littattafan ma nagari ne su da kansu suka ambaci kayansu min kutubil qaumi na littattafan su yan shi'a yusaddiqu da'awar rafida fi bara'atin fi hazil fadiha bayan da za a gazgata magana da yan shi'an zamani yanzu ke zuwa da su ga munin bada'u ko sai suna kokarin su na cewa su fa ba fa su suka ce ba kun gano wannan da kyau ko a ba a fahimci bada'u bane a to me wannan bayan da kuke kuna magana da jahilai ne kuna magana da mahaukata ne ko ko masu ilimi da masu hankali kun gano wannan kowa ya kalli abin kowa ya hankalci abin kowa ya ji abin to me kuke gaya mutane wanda ba abin da aka fahimta wa qala sha'ir mawaki yace khuz ma tarahu wa da shay'an sami'ta bihi fi tal'atil badari ma yughnika an zuhali yace khuz ma tarahu abin da ka karanta a littafi ka gani ka ansa wannan wada ma wada shay'an sami'ta bi duk wannan hayanin da suke faɗi yace karbu da shi fi tal'atul badari yanzu in wata ya fito da hasken shi tar mayu gine ka an zuhali baka bukatan taurarin da ake shafa hasken sa ko kana bukatan wannan ga manyan malaman sun faɗi waɗannan ƴan tara gutsan ne za su ga maka magana to sai me jama'a ko mun gano wannan da kyau ko shine malai yake cewa kai dauki abin da idan ka ya gani koro koro duk maganan da wani zai zo ya maka na shirme rabu da shi Allah ya sa mu dace wannan an ɗan tsakura ne dangane da aƙidan bada'u ba a kanta ake ba da za a tattauna magana akan aƙidan bada'u za a iya yin kasar arba'in ko sittin ko ɗari ma akan lalacewa aƙidan da illatar wanda suke majanibin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma taimaka ma Yahudawa wajen gurgunta wannan addini da manzon Allah ya zo da shi amma dama mala ya ce bayani mu'jaz dan taƙaitawa ne zai aƙidansu na biyu a ƙidatu ta harifin ƙor'an inda rafida za a tattauna aƙida dangane da cewa wai alƙor'an nan an canza shi alƙor'ani wai an juya shi an birkiɗa shi wannan tabbatacciyar aƙida ce a wajen ɗan shi'a in ga ɗan shi'a ya musa maka wannan aƙidan kawai ya raina kan ya ga kai ba mai zuwa makaranta ba ne to shine sai maka ƙarya ce su sun yi da ƙor'ani ya tafsiri suke to a taƙiyan kuma tana ina to kuma maganganun da malamanku za su zo yanzu su faɗi a cikin littattafai to wanne ne da ku da su suwa masu gaskiya suwa ya makaryata jama'a mun gano wannan da ke ku ya taƙi da rafida an alƙur'an alkarim mawjud al-yawm baina dafatay al-mushaf yan shiya sun ƙudurta cewa alƙur'anin nan a yau wanda yake a hannun musulmi wanda daga bango zuwa bango wannan da kake karantawa tun daga fatiha zuwa minal jinnatu wan nas muharrafun wa mubaddalun suka ce kai tsaye an birkiɗa shi kuma an canza shi wa anna hazal mushafa la yumathalu illa juz'an yasiran min alquran suka ce shi wannan alqur'anin da ke hannunmu in aka gwama shi da asalin alqur'ani to gaba ɗaya bai wuce ɗaya bisa uku ba juz'i ne ɗan kaɗan almunazzal ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun san a karatunmu na asilatin ƙadar shababa shi'a mun yi magana a kan sun ce suna da alkur'ani wanda ya ninka namu gida uku haka ni to sun ce wannan alkur'ani da ke hannun bai wuce one na asalin alkur'ani ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau kaga wancan magana ne suke kokarin tabbatar da ita amma da wata fuska ta daban wa annal ladhi harrafa alquran humus sahaba wanda ya canza alqur'anin suka ce sahabbai ne wa zalika bi hasbi fadaihim wai sun bi duk sun watsar da abun kunyan da qur'ani ya fallasa su a cikin shi alwarda fil qur'an wanda ya zo cikin alqur'ani wai wa fada'il ali kuma suka cire falalolin Allah ya kara mashi yarda wa alal bai da iyalan gidan shi allati jad mansusan alaiha fil qur'an al karim wai wanda waɗannan nasi ne karara da yazo a cikin alqur'ani ku ji ƙarya kuma shi ali ya san ga darajojin shi alqur'ani san da ya zama imami ba sai zo ya bayyana mutane ba ba sai zo ya bayyana wannan abun kunyan ba san da alhassan ya hau san da husaini ya hau da sauran imaman ku gaba daya me yasa duk basu bayyana ba jama'a kun gano wannan da ku kuma sun ce alkur'ani yana nan a wajen su ba za a bayyana ba wai sai sai lokacin da ga'ibul muntazar ya zo ai dajjal ma ga'ibul muntazar ne ai jama'a mun gano wannan da ku me yasa mutanen suke ƙarya ne wai kuna fahimtar wannan da ku amma za ka zo ka ji ba sai dai wannan alkur'ani da ke hannunka ba ko ka ji dan shi yana karanta alkur'ani ko yana tafsiri ko maganan banza kawai yake maka Allah bai yarda da shi ba Allah ya sauwaka Mala ya ce, waƙad dalla ala tiƙadihim hadihi al'aƙidatin fasida, Mala ya ce, haƙiƙa abin da yake nuni zuwa ga wannan aƙida nasu mummuna, ruwayatun kathira ruwaye masu ɗimbin yawa imtala'ad biha kutubuhumul mashhura wanda ruwayen sun cika littattafansu shahararru almuwathaka indahum wanda littattafan amintattu ne a wajensu min ha daga ciki ma ja fi kitabi basa'ir darajat lissafar maganan da ya zo a cikin littafin basa'ir darajat na wani babban malaminsu mai suna as-safar cikakken sunan shi muhammadu bin al-hassan as-safar ya rasu shekara 200 hijira na shekara 290 qala anhu najashi najashi yace kana fi ashabina mutum ne mai mutunci a wajensu su ‘yan shi'a alkummiyin waɗanda suke garin ƙom. Thikatun azimul ƙadar amintacce ne mai maɗaukakiyan daraja. Karanta muƙaddimatu bihar anwar shafi na 89. Wannan malamin amintacce ne a wajensu. Ana kawo muku tarihin malaman ne da abin da suka faɗi dangane da taufiƙin malaman cewa mutanen kirki ne da kuma irin jinjinan ban girma da suke mallatattafan domin kada ɗan shi an zamani ya zo ya maka taqiya ya ce wannan maganar kaza na rabu da shi a antum a'lamu amhum da ku rasu wanne kaiwa ma ya magana kan ka tukuna sai malai ce wa qala kuja bagi an kitabi basairu darajat kuja yace dan gani da littafin basairu darajat innahu min al usul al mu'tabara shi wannan littafi yana daga cikin littattafan da yan shi'a suke lura suke yadda da su su kafa hujja daga kan shi kallo ya ƙare wal mu'tamada indal ashab kuma dukkanin manyan malaman shi'a wannan littafi karɓaɓɓe ne a wajensu karanta littafin muqaddimatu basairu darajat a shafi na shida kun gano wannan da kyau ku littafin amintacce ne ko ba amintacce bane to bari ku ji abin da ya zuwa cikin shi bi sanadihi an abi ja'farin annahu qala ya kawo isnadi tiryan-tiryan daga abu ja'afar ya ce ma yastati wa ahadun an yadda'i annahu jama'al qur'an babu wani mutum kowaye shi da zai zo ya da'awan cewa wai ya hada alqur'ani kulluhu waje daya zahiruhu wa batinuhu gaba da bayan alqur'ani ghairal ausiya kun banda waɗannan da aka yi mawasiya cewa su ɗin dai su ne wasu kaɗai ne suka hada alqur'ani cib da cib mun gano wannan da kyau ko ya za cin wancan littafi shafi na 213 suwa ne na ausiya alade ya yan shi ko jikokin shi ta bangaren usaini su sha biyun nan wasu kaɗai ne suka hada alkur'ani in ba su ba wanda ya hada kowa dai kawai da yana fana abin da yake so ya faɗi wa anhu aidan ma min ahadin minan nas yaqulu innahu jama'al qur'an yace babu wani mutum da zai zo ya cika bakin cewa ya tattara alkur'ani kullahu gaba ɗayan shi kama anzalallahu kama yadda Allah ya saukar da shi illal illa kazzabun suka ce sai makaryaci wa ma jama'ahu ba wanda ya tara alkur'ani waje daya wa ma hafizahu ba wanda ya haddace alkur'ani kama unzila kama yadda Allah ya saukar illa Ali ibn Abi Talibin sai sayyidina Ali wal a'immatu min ba'dihi da sauran limaman da suka zo bayan shi yanzu wannan wa ake suka yanzu ita islamiyar annabi kwata kwata bai iya haddatar da mahaddaci ɗaya na alkur'ani ba kafa sai sayyidina Ali kun gano wannan da kyau ku amma a yau a makarantar mu kaɗai muna da mahaddata nawa jama'a kuna fahimtar wannan ƙarere na mutanen nan wai Ali ne kadai ba wanda ya haddace sai imamai kadai da suka zo a bayan shi su suna da karfin haddan da suke karatu wajen wasu da suka haddace amma wanda ya karatu gaban annabi ko wanda bai haddace ba ko kuma ba hada alkur'ani ba kenan musulmi suna rayuwa cikin hadari kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko suna rayuwa cikin hadari kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan magana sun faɗi a cikin basair darajat shafi na 213 وفي تفسير الأياشي عن أبي عبد الله أشكين تفسير الأياشي أبو عبد الله يتي لو قرئ القرآن كما أنزل da za a karanta alkur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi la'alfaitana fihi musammina da kaji ana kiran mu da sunayen macin alkur'anin dalla-dalla to wannan abin a daina saɓani wai yana ina kun gano wannan da kyau ku a zo a dinga mutane kwatancen iska a ɗauko shi a biya mana kuna fahimta ba shi kenan ba Qur'an nan da ya an so shi ko da shi yanzu ba zai fito ba to ya bada aro kun gano wannan a dai biya ma ahli sunnan nan da ya kure su dai a mai da mishi in ya fito ya zo ya shari'a da shi ina fatan mun gano a gwada wannan mana mu mu samu nutsuwa mu samu wannan alkur'anin mu gan shi amma kullun sai a tawo mutane ƙarya sai ka faɗi magana sai a ce wai dan me zaka faɗi to dan me aka faɗi kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace ku ce da Allah dan fito da shi a dan gan shi sun faɗe shi a tafsir al-ayyashi juz'in farko shafi na 13 sai ka samu ƴan shi'an nan kashi 100 bisa 100 ba su taba gano wannan tafsirin ba ko sun karanta yanda ka san ƴan shi'a yanda ka san kiristoci ne sai a ce musu wai ba ka da yanda zaka fahimce shi tunda kai ba ausi bane ba ai maka wasiya ba kai ba imami bane ina fatan mun gano wannan da kyau ka san kirista ne zai iya turanci ya karanta bible da turanci ba ka saukar da shi ya gane abin da aka faɗi in fasto ya ga kai wannan ba zai gane wannan sai ya ce bai da spiritual power saboda ba zai iya ganewa ba ko kuma shi da yake dinkin ne wai sai ya yadda sai ka ce to da Allah fasto ba na aran naka spiritual power din dan in gane koko shi yasa sai gane wanda Allah ya shiryar Allah ya ba mai batar da shi wanda kuma Allah ya batar bawan mai shiryar da shi Allah ya kiyaye mala ya ce wa fihi an abi ja'far a ciki har ila suka ce daga abu ja'far laula annahu zida fi kitabillah suka ce ba dan ƙare-ƙaren da ke cikin littafin Allah ba ko ba dan an yi ƙari a cikin littafin Allah ba wani kisa minhu kuma aka rage wani abu ma khafiya haqquna ala dhi hija da a ce haƙƙinmu ai ba zai ɓoyu ga duk mai hankali ba kowa zai gani ai su da kullun rigimar rigimar siyasa ne yawa mun gano wannan da kyau ko ai da haƙƙi ya fito ɗar an gan shi ba wani abin da zai boyu sun faɗi wannan magana ne a cikin tafsirar ayyashi ɗin can Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace waja a fil kafi ya zo cikin littafin usulul kafi bayanu miqdari ma uskita min alquran an bayyana adadin awoyin da ake bari da su cikin alqur'ani bi za'amihim a bisa riyawan su ba ruwansu da muka ce masa ai Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu ba ruwan su wannan fa kai ji Allah shi ma an ce bai san wasu abubuwa ba in ka samu sai kalle ka in ka samu dan shi ka gaya mashi wannan sai kalle ka ya kyalkace da dariya ma dan uwan shi su gina sai ya ce maka bada'u ai da da ya faɗi wancan bai san abin da zai faru bane ku gano wannan da kyau ku daga baya sai ya sani Allah ya kiyaye فعن أبي عبد الله يذكر جوابان عبد الله يقول إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام والقرآن عند ملائكة جبريل يزود شيء إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجن النبي سبعة عشر ألف آية آية دبو goma sha bakwai shi kuma Qur'anin mu yanzu fa aya dubu shida ne da ɗari shida da wasu ɗan ɓangarori haka gwargwadon dai ruwayoyi da saɓaninsu kaga one tat ne ke hannun mutane yanzu kun gano wannan da kyau ku dama wannan shine aqidar su kuma duk waɗannan da ake cewa sun faɗa fa sanda alqur'an nan ya sauka ba sa nan mun gano wannan da kyau dukkan su ba sa nan amma sun ce ga yadda aka yi mutumin da wajen shekara ɗari ko hamsin Kur'ani ya sauka an gama cin kasuwar musulunci gaba ɗaya sabon nan duk sun yi badar da Uhud sun gama komi an gama waya ce wai kaza Kur'ani lokacin da yake sauka ana saukar da shi maza da mata ke haddace shi mata ma suna haddace alkur'ani wajen sallah ma annabi yana jan karatun Kur'an duk sai su haddace ina fatan mun gane wannan yaran su ne fa ina fatan mun gane wannan da kyau kai yanzu da yake ba yaran ka bane sai a ta tabar za da kai wai ba wanda ya haddace kenan shi sai na albiya ma sallah da qur'anin kenan ai da yana sallah da alqur'ani ai za a ji asalin original din ai sai rika bayyana asalin original kofin ko ko baya yi ne shekara shida da yana in yana tsoro misali a shekarun mulkin Abubakar da Umar da Usman wanda Ali ya fi karfi ya ji tsoron kowa in ba Allah ba kun gano wannan ya fi karfin duk wannan hayaniya to lokacin da ya zama imami dan me ba zai biya ba lokacin a bayan shi ne to wasu imaman ne suna sallah a yanzu me suke karanta wancan na asalin koko wannan wadan ragin kene suna ma sahabbai da suke ragi biyayya ne ko me suke a bisa riyawansu na ƙarya da suke ku rika tambayar su mana su bada ansa to amma waɗannan yan zanga zanga ma ba su da ansa ai eh ita ma bata iya ba gaskiya ne ai da an ji a wajenta Fatima ma kenan bata iya ba na gode da wannan latifa din ina fatan mun gano wannan da kyau ya kamata kowa ya fahimci wannan a nan an ce aliyu ne kaɗai ya iya to ita kanta fatima ba bata iya ba ta ma sa da ruwa da sun ce ai na fatiman ne ya haɗa mata ai ka fahimci wannan eh ita sai haɗa nata ka manta ne amma amma an yi wahayi ya rubuta mata abinta kawai ga da wannan ai mutanen addini ne kawai irin na yahudu kuma wai ka duba jafar fa menene littafin aljami'a tuluha saba'una zara'a tsawon zira'i saba'in daga ne a kusa masallacin ido fa jawabin ga ko turla ba uku ba su kai tsawo haka ba ina fatan Allah da ya kiyaye abubuwa ne kai da kanka za ka ƙara ganewa gane ce ana son a kai ka wani addini na daban ba na Allah ba Allah ya kiyaye Allah shirye Allah shirye mana da su sun faɗi wannan magana cikin usulul kafi juz'i na biyu shafi na 634 hudu ka san matsala inda ni ne ke dan shi'a ko waɗannan littattafan wallahi sai in ce sai an kawo mun su kawai in je in sami imami na ce to gaskiya ni na son ƙara imani ne ina fatan mun gano wannan ke wannan littattafan namu din nan to ina son in ga wannan wajen karanta kawai shikenan haka wannan abu yake ikra boye min komai ne dan gida ne naka bayyana maka daga sai ce to na musulunta wallahi Allah madaukin sarki ya sa ba dace ka wannan kokarin da Allah ka wannan kokarin ko kuma ka tara kuɗi ka je kasuwa ka siyo ka karanta amma ba za a koya ma karatu ba sai a baka kawai da shegen biyayya malai cewa haza ya'ani anna thuluthayil qur'an wannan yana nuna cewa bi bisa uku na alqur'ani kada usqita wai babu shi haisa anna adada ayatil qur'an al mawjudin al'an tare da cewa alqur'anin mu da yake hannun mu a yanzu la tajawazu bai wuce 6,236 a wata ruwayar aya karanta littafin tafsir ibn kasir jiz'in farko shafi na bakwai jama'a mun gano wannan kasan tun da aka fara karatun littafin nan sai wa kawo maka littafin a halin sunna ma duk abin da ake hujja da shi kawai littafin su inda aka san kawai gaskiya ake sa a gaya maka Allah ya sa mu dace wa ja'a fi kitabis salim bin qaisin ya zo a cikin littafin salim ɗan ƙais, shi Salim ɗan ƙais alhilali, ba kuma Salim ibn Aidin alhilali namu ba, shi wannan Salim ɗan ƙais alhilali, tuwafiya sana shi ya rasu hijirar shekara casa'in ne ma. Gano wannan da kyau ku? Ya rasu yau kusan shekaran shi dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu da rasuwa domin saba'in ma. Ina ba ta mun gano wannan da kyau. زعموا أنه من أصحاب علي رضي الله عنه كان ركتين المجران على كيسي قال المجلس في الثناء في كتابه مجلس يا فرعينا يبل تابه يتي هو أصل من أصول الشيعة شين أصل توشا ما شيعة وأقدم كتاب صنفه في الإسلام kuma suka ce shine littafi wanda ya fi kowanne daɗewa da aka rubuta a musulunci wa inda sadduk annahu qala man lam yakun indahu fi shi'atina Mala ya ce duk wanda ya zama a wajen shi daga cikin ‘yan shi'anmu, wa muhabbi wa muhabbina daga cikin masoyanmu, bai da kitabu Salim bin Qais al-Hilali falesa inda min amrina shay to bai da al'amarin mu ko kwaya da kai kai kai wannan akwai sharhi in Allah kai mu gobe fasbanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum